الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في قبل كراتمنا ونلتافي من البركة إن شاء الله خطوات إلى السعادة لا الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد بن عبد الرحمن القاسم za mu tashi yau a manzilatul tawakkul a wannan safiya ta asabar goma sha hudu ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan jun dubu biyu da goma kar mu manta dai abin da littafin ke karantar da mu hanyoyin da mutum zai sami sa'ada a don duniya da kuma lahira cin nasara ga abin da yake nema kwanciyar hankali da natsuwa kyakkyawar alaƙa da Allah maɗaukaki sannan kuma a lahira mutum ya dace da shiga aljanna. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkanmu da muke zaune a wannan wuri mu dace da samun sa'ada ta duniya da lahira kuma dukkan musulmi a ko'ina suke yace manzilatu tawakkul matsayin dogaro ga Allah التوكل منزلة عالية من منازل الدين shi dogaro ga Allah. wani matsayi ne maɗaukaki daga cikin matsayin addini ko matakan addini ko darajojin da ɗan adam yakan samu a cikin addinin musulunci qaranahu Allah bil ibadati Allah maɗaukaki ya haɗa shi da ibada cewa a bauta wa Allah sannan a dogara gare shi fi qaulihi inda Allah maɗaukaki ke cewa manzansa sallallahu alaihi wasallam fa'budhu wa tawakkal alayhi to ka bauta masa sannan kuma ko kuma kuma sannan ka dogara gare shi ma'ana bayan ka bauta masa ko kana tare da bautan nan kuma ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala malamin zai bayyana mana me yake ake nufi da dogaro ga Allah وجعله وجعله سببا لنيل محبته bayan Allah maɗaukaki ya sanya shi dogaro ga Allah a matsayi mai girma inda ya haɗa shi tare da ibada, to kuma ya sanya shi wani sababi ne na samun soyayyar Allah, wanda yake so Allah ya so shi, to ya dogara gare shi. Faƙala Allah maɗaukaki ya ce, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro gare shi. sannan malamin ya ce fit tawakkuli ridar rahman shi tawakkali idan mutum ya yi shi to yana samun yardar ubangiji mai rahama wa man'atan min ash-shaytan wa man'atun min ash-shaytan sannan akwai kariya daga shaytan man'a nan ana nufin kariya da hibzi da Allah madaukaki zai ba wa mutum domin in ya hana shi ya same ka da wata cuta shine ma'anan ya wato baka man'a a warrusulu hum a'immatul mutawakkilin manzannin Allah madaukaki su ne shugabanni a wajen dogaro ga Allah fal khalilu za mu ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam qala ya ce ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا أبنجي مو gare ka muka dogara zuwa gare ka za mu koma kuma makomar ƙarshe zuwa gare ka take al'inaba da almasir suna da bambanci al'inaba amal ne kalbi aiki ne da mutum ke aikatawa da zuciya a wani mataki ne da ake samunsa bayan tuba idan mutum yana zunubi sai ya tuba ana cewa ya tuba ya bar zunubi to lokacin kuma da ya biyo wannan tauban da aikin alheri shine ake cewa an samu inaba ina jin mun gane yawwa ma'ana inaba matsayi ne fauka tauba in an ce anaba ila Allah ma'anarsa ya koma zuwa ga Allah bayan ya tuba ya bar zunubi to kuma ya ci gaba da ayyukan kirki yana bauta ma Allah da su to sai a ce wannan yayi inaba zuwa ga Allah madaukaki wato ya koma zuwa gare shi kun ga ke wannan a nan duniya ake faɗa a cikin ayyukan da ɗan adam zai aikata da zuciyarsa da kuma wato gaɓaɓɓen jikinsa shine ya aikata inaba sannan maimaita ko kuma cewarsa da yayi wa ilaikal masir ba maimaita abu ɗaya bane almasir ana ana nufin makoma makomar da za a je a samu sakamako a ƙarshe ana nufin a lahira samun aljanna da samun sakamako mai kyau mun fahimci abin yawwa don haka da yake rabbana alaika tawakkalna ya ubangiji mu gare ka muka dogara mun san kuma daga cikin hanyoyin da annabawa suka saba ko lafuzan da annabawa gaba ɗaya suka saba amfani da shi wajen roƙon Allah shine su ce rabbana shi yasa daga cikin ladubban addu'a ko kuma asbabin da akan karbi addu'ar mutum saboda su shine rika amfani da lafazin rabbana duk abin da zaka roƙa ka ce rabbi ya ubangiji na kai mun kaza ko rabbana in jam'i ne kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza yana da cikin abin da annabawa suka saba kuma malamai sai ambata mana cewa yana cikin wato asbabin wato karbar addu'a wannan ita ce maganar da annabi ibrahim ya faɗa kun ga wannan ya nuna cewa ashe su annabawa su ne shugabanni wajen dogaro ga allah wa shu'aibun alaihi salam annabi shu'aib qala yana cewa وما توفيقي إلا بالله samun gamdakatar ɗina samun dacewa ta ba abun kowa take ba sai a wurin Allah alaihi tawakkaltu gare shi nake dogaro wa ilaihi unibu kuma gare shi nake komawa wa man haqqaqa tawakkula duk mutumin da ya tabbatar da tawakkali yayi shi yadda yake yadda ya dace ya bashi haƙƙinsa sa دخل الجنة بغير حساب to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba mun wannan yana ishara ne zuwa ga hadithin nan da kuka sha jinsa an sha ambatarsa wurin darussa kuma kun karanta shi a cikin kitabu tauhid yana nan aryabu salihin da kuma dai littafai na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam inda wata rana wani daga cikin tabi'ai ke ba da labari cewa yana bacci ya tashi sai ya ga wato wani tauraro ya fita daga inda yake irin da yadda muke ganin tauraro nan ya yi tafiya haka da sauri a shi ne har ne istidraki ina da mutaba ambatan yake cewa ya ga wannan ne ba wai dan ya tashi yin sallah da daddare ba kunama ce ta harbe shi sai tashi ya ga wannan to shine sai yake faɗi cewa ya faɗi sahabin ya ba su labarin cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbai sai yake ce sai yake cewa uridat alayya al-umam an gitta mini al'ummomi sun wuce gabana ma'ana a mafarki Allah madauki ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masirul umam yadda makomar al'ummomi take wannan annabi sai ya zo ya wuce a kowane annabi sai ya zo ya wuce da mutanensa har yake cewa wani annabin ya wuce da mutum ba kowa tare da shi sai mutum biyu ko mutum ɗaya yace kai wani annabin ma ya wuce ba kowa tare da shi ma'ana ba wanda ya biyo shi ana cikin haka yace sai ya ga wani wata al'umma mai yawa haka sai tambayi mala'ika jibril yace wannan wace al'umma ce sai aka ce wannan annabi Musa ne da al'ummarsa suka taho bayan nan sai ya ga wani duhu mai yawa kuma ya fi wancan na farko wato wani dandazo na ɗan adam mai yawa sai tambaya waɗannan suwaye sai aka ce masa wannan kai ne da al'ummarka wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da al'ummarsa to a ciki sai mala'ika jibril yake ce masa a cikin wannan al'ummar kuma da kake gani akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko ba tare da azaba ba Allah zai sa su aljanna haka za su shiga ba a kallon ayyukansu sannan kuma ba za a yi musu azaba ba a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya shiga gida bai gaya wa sahabbai su waye waɗannan gungun mutanen dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an musu azaba ko kuma an musu hisabi ba sai suka ta tattaunawa tsakanin su su sahabbai wannan sai ila ana nufin a waɗanda ba su yi shirka ba a cikinmu wato waɗanda gaba ɗaya an haife su ne a musulunci wasu su ce a ana nufin 'ya'yan mutanen 'ya'yan da aka haifa ne bayan hijira wannan da su ce wannan wannan su ce wannan a daga ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida ya zauna tare da su sai yake ce da su humul ladina la yastanquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun ke waɗannan mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba su ne mutum uku ko hudu na farko waɗanda ba sa neman a yi musu ruƙiya ruƙiya min haifil asul ta halatta mutum idan ba shi da lafiya shi ya karanta ma kansa wani bangare na alkur'ani domin neman waraka ya halatta bal sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi kuma ya yi wa wasu kuma an taɓa masa mala'ika jibril ya taɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubiya lokacin da ba shi da lafiya a amma mutum ya nema a yi masa idan ba shi da lafiya ya ce da Allah a kira ne ya zo ya masa rubiya to ita ake magana anan waɗannan mutanen dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba to su saboda tsananin dogaransu ga Allah ba sa kiran mai rukiya ya yi musu rukiya mun gani ma'ana kenan suna yi wa kansu ko kuma ana yi musu ba tare da sun nema ba mu fahimci wannan sosai kada wani ya ce ai an hana rukiya ma'ana su nemi a zo a yi musu saboda tsananin dogaransu ga Allah madaukaki shine ba sa yi sun gamsu da halin da Allah madaukaki ya sa su wannan malamai suka shigar da hatta maganar neman magani ba maganar rukiya kai ba idan ba su da lafiya tsananin yadda su ga Allah da dogaron su cewa shi ne ya sa musu wannan ciwon kuma shi zai cire ana samun wasu daga cikin magabata sun shiga irin wannan ba kuma saboda wai suna jin haramun ne su nemi magani ba shi ma kar ku haɗa wannan da wancan a je a nemi magani in baka da lafiya ka sha panadol in ciwon kai ne ka sha meye ne ka je gun likita da ya baka magani duk ba laifi bane amma mun san idan mutum aka ce bai yi wannan ba ba dan komai ba sai saboda kawai shi ya yadda da Allah madaukaki Allah ne ya sa masa wannan cuta Allah ne zai yayi to Allah madaukaki yakan kalli zuciyarsa da tsananin dogara nan da yi sai kuma ya dauke masa wannan ciwo wannan wani abu ne mujarraba an jarraba shi an gani matukar yadda taka da rashin karkatawa zuwa ga sababi na duniya shi kansa Allah madauki yana kallon sa ya biya maka bukatunka ina jin mun taɓa ambata a nan ne ko a wata munasaba ɗin daban cewa daga cikin abin da Allah maɗaukaki ke so a wurin bawansa shine bawansa ya sallama masa zuciyarsa gaba ɗaya ya dogara gare shi kuma ya rika tsananin nashi wajen buƙatar ko kuma wajen bayyana buƙatarsa idan kana son wani abu abun Allah ba kawai kai addu'a sau ɗaya shikenan sai ka tashi ka tafi Allah ba haka yake so ba Allah so yake ya ga ƙasƙancin nan a cikin zuciyarka. Ka miƙa zuciyar gaba ɗayanta da gare shi, ka ƙasƙanta ka roƙe shi ya Allah kai mun kaza, ya Allah kai mun kaza, in an jima ka sake, in an jima ka sake, in kuma a wuri ɗaya ne kai tayi kai tayi, kai tsananin ilhahi, shi ake ce ma ilhah. Ilhah shine naci da naci da naci. Saɓanin abin da muka sani na ɗan adam ɗan adam in ka ne masa naci me yake fushi zai yi yau ka zo gobe ka zo jibi ka zo sai ji ya gaji ila in ya jance ka zo ka yi sallama sai da Allah ku ce ba nan Allah maɗaukaki kuma saɓanin haka yake subhanahu wa ta'ala shi ba abin da yake so abun ɗan adam irin wannan naci kun ga ashe zaka iya cewa gaskiya ɗan adam shi ne yake wasa baya kusantar Allah shi yasa ma bukatunsa ba sa bi domin daga cikin dubban addu'a in ba ku sani ba ko kuma falalar addu'a kamar yadda sayyidina Umar yake gaya mana babu wata addu'a da mutum fa zai yi ta faɗi haka kawai ba a biya masa wani abu ba a cikin rayuwarsa kawai ka fuskanci Allah ka ce ya Allah ya Allah ya Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza ko na duniya ne ko na lahira to ba za a barka haka kawai addu'a ta faɗi kawai a banza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dukkan mutumin da babu mutumin kai da zai roki Allah wani abu yayi wata addu'a addu'an nan babu yanke zumunci a cikin ta kuma sannan babu aikata haram a ciki babu ta'addi ta'addi shine ka roki abin da ka san ba zai yiwu ba ko mutum ya ce ya Allah ka sa in zama annabi a ga wannan ta'addanci ne a cikin addu'a yau kai ka san yanzu babu annabi babu wani wanda zai zo a wannan zamani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi to idan ka roki Allah ka ce ya Allah ka sa in zama annabi to wannan ta'addanci ne a cikin addu'a wanda Allah madaukaki baya so kuma ba zai bada abin da yake ciki ba haka nan idan mutum ya roki Allah roƙon da babu yanke zumunci a ciki kamar kai addu'a ga dan uwanka na jini ya Allah ka raba ni da wani gashi dan adam ne bayan kasancewar kuna da alaka ta addini sannan kuma ga alaka ta jini sai kai fatan cewa wannan alaka ta yanke ba ka santa kuma ka roki Allah madaukaki ya raba ka da wani har abada ba kai ba wannan Allah madaukaki baya karɓar wannan addu'a to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya roki Allah addu'ar da babu irin wannan abubuwa a ciki ba ta'addanci sannan kuma babu yanke zumunci sai ce to Allah maɗaukaki zai masa ɗayan abubuwa uku muna ji ko dai a biya masa bukatan nan da ya nema ya Allah ina roƙonka ka bani damar in je haji misali in ka roƙi Allah wannan to Allah maɗaukaki ko dai biya maka kawai shi kenan Allah maɗaukaki sai ya yassare maka hanyar zuwa haji ko kuma Allah ya ajiye maka wani lada na musamman a lahira kai baka san hakan ba idan Allah ya ga baya cikin abin da ya rubuta cewa za ka je haji ko bana ko kuma nan gaba to sai Allah maɗauki ya hana zuwa haji amma kuma zai aje maka wani lada na musamman saboda ka roƙe shi mun ji biyu kenan ko kuma idan Allah maɗauki bai biya maka wannan buƙatar ba sannan bai so ya aje maka wani lada ba a lahira sakamakon wannan addu'ar to sai ya kawar maka wata uquba ko wata musiba ko wani tashin hankali da dan aka rubuta cewa zai same ka sai a shafe wannan rubutu musiba ce Allah ya tsara da za ka same ka ko za ka yi hatsarin mota ko za ka yi kaza ko makamancin wannan ko wata rashin lafiya ko ɗanka zai shiga wani wata damuwa duka sai Allah maɗauki ya kawo da wannan abu saboda me saboda wancan addu'a da kun ga ashe idan mutum zai rika yawan addu'a da'iman ya zama tsakaninsa da Allah akwai miƙa wuya da sallamawa da kuma wato kusantar Allah ta yawan addu'o'i to ba dama ya zama cewa wato ya faɗi haka banza ina fata mun gane wannan ma'ana ba wata addu'a da mutum zai yi ta zama ta tafi haka ba tare da ta yi amfani ba ashe kenan wannan ibada ta addu'a ibada ce mai muhimmanci da bai kamata bawan Allah ya wasa da ita ba a kowane yanayi naka ka miƙa lamarinka zuwa ga Allah kuma ka roƙe shi mu kyale wannan al'adar da mutane suke yi duk abin da ya same shi nan da nan sai a ce to a je gun malam a nemi addu'a addu'a tana nan tsakaninka da ubangijinka dai halicce ka kowa ya roƙi Allah abin da yake so shi da shi ba sai an je gun malami ba ka roƙi wani ya yi maka addu'a ka ce da Allah ya yi maka addu'a duk da ya halatta to akwai suka a tawakkali a cikinsa mun gano wannan ya halatta ka je gun wani ma addu'a to amma akwai ƙasƙanci na rashin na gun na raguwar tawakkali mun san tawakkali shi ne zamu zo mu je yanzu wato tawakkalinka yana raguwa in har kana karkata zuwa gun wani wanda ba Allah ba kana so yi maka wani abu kun ga dai wannan addu'a ce zai maka ba shirka ka je kai ba to amma duk da haka mun gani daga cikin abin da malamai suke ambata mana a shekul islam ibn taymiya wani littafi nasa na qa'idatun fit tawassuli wal wasila wani littafi mai muhimmanci kwarai da yake bayani akan tawassuli yana cikin manyan littafan da aka rubuta a babin tawassuli in kana so ka san meye tawassuli wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba da kuma shubuhohin da waɗanda suke cewa za a je kabarin matattu a yi tawassuli da su a roƙe su su yi kaza su yi kaza da irin waɗannan abubuwan ya rubuta su da dalilai daga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karanta wannan littafi din qa'idatun a qa'idatun jalila sunansa qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila kalmar ilimi sa iya rubuta shi su ne yana nan an buga shi da bugu mustaqil wato bugu na musamman shi kadai akwai shi kuma a cikin majmu'u fatawa na shi bawan Allah ne a ciki yake ambata cewa saboda tsananin dogara ga Allah da magabata suka yi an hakaito wasu daga cikin su ko tafiya suke yi sai bulalar ɗaya daga cikin su ana hakaitowa wannan abu ya taɓa faruwa ga Abubakar radiyallahu anhu bulalar da yake dukan laƙuminsa ko dokinsa da ita sai ta faɗi a ƙasa maimakon ya ce wani da Allah mai komin sai yake ganin tsananin tawakkalinsa shine ya sauka ya ɗauko da kansa saboda kawai kada a ce a rayuwarsa yau ya nemi wani abu abu wani wanda ba Allah ba kun fahimci girman abu yadda su suke ɗaukar ma'anar ka dogara ga Allah ɗin kuma kai abu da kanka kuma sannan duk abin da kake bukata kar ka juya mun wannan adam dan adam ka ɗauke shi da shi da babu duk ɗaya ne to sai ka ce wato nasara a rayuwarka da'iman ina kake harara in kana son wata bukata shine Allah subhanahu wata'ala in ka zuba zuciyar nan gaba ɗaya ka miƙa masa ita to wallahi za ka riƙa ganin yadda alherai za su riƙa zubowa ta inda ba ka tsammani alheran nan daga wa suke dama daga shi suke in wani abin duniya kake nema ka neme ka neme shi a wurinsa in ka roƙe shi kamar da zamu zo mu ji menene sababi shine zai sababa sababin ya taso daga inda yake zo gunka tare da cewa ka kama hanyar neman sababin za mu ji shi kuma wannan abin daban kar ka zauna a gida kawai ka ce a to ni mai tawakkali ne don haka ba zan nemi kaza ba a'a in dai Allah ya tsara zan samu kaza din to zai zo ko da ban je na neme shi ba wannan kuma sabani ne shi ma ga tauhidi sabani ne ga umarnin Allah madaukaki ka dogara ga Allah din bayan ka nema mun gane wannan to in kai wannan shine zaka zauna lafiya to amma babban abin da ke jan hankalin mu gare shi shine me daukar irin wannan ma'anonin a rayuwar mu mu sa su kada wani abu komai girmansa da wani dan adam yake ganin girmansa kai ya daga maka hankali a ce garin neman sa ka rabu da hankalinka ko kuma gaba ɗaya ka amai da rayuwarka ka yi iltifati zuwa ga wani wanda ba Allah ba ka manta Allah madaukaki ka je ka nemi abin yadda kowa yake nema duk hanyar da ake bi a nema ka je ka nema sannan ka dogara ga Allah madaukaki shike ne kaga ka kama sababi sannan kuma ka kama Allah madaukaki ma'ana ka yi aiki ka kama hanyar neman abin ta hanyar sababi na duniya sannan kuma ka dogara ga Allah madaukaki ya baka to in kai wannan za ka ga cewa Allah subhanahu wataala wato ya yassare maka wannan abun ba tare da damuwa ba don haka mu hada abubuwan nan biyu da addu'a da kuma tawakkali ga Allah kullum in muka zauna musibu sun dame mu tashin hankali iri iri ga talaucin rayuwa ga menene sai mu ta hira ko dai mu ɗauki laifin mu ɗora ma wani wanda ba mu ba ce ai gwamnati ce kaza da kaza ko makamancin wannan ko shugaba ko wani mutum da da kake gani wani ma haka kawai fa sai kaga idan yana da wani dan uwa da yake da halin yayi masa in bai masa ba sai kama gaba da shi kuma muna irin wannan ba duk wannan na kasu ne a cikin tauhidi ba ruwanka da wannan abu in ya halatta ka je ka nema a gunsa dan uwan nan me maka in bai maka ba shi kenan sai ka nemi naka Allah madaukaki sai ya baka abin da ya fi nasa babu wani mutumi da Allah ya kaddara cewa shi kadai ne mai yin arzikin duniya kuma ban da shi kai ba za ka yi ba amma ka nema a wurin Allah kuma ka dogara ga Allah baya nufin kai wa mutane girman kai domin Allah daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah baya so shine ailun mustakbir mai matalauci kuma mai girman kai kar ka zama mai girman kai sannan kuma kar ka je ka kaskanta kanka ko ina a bani a bani a bani a bani duka waɗannan abubuwan suka ne ga tafi amma babban abu ka dogara ga Allah sannan ka roƙi Allah din ya yassare maka naka kai nashi kamar da kullum za ku ji ina yawan faɗa yana cikin abin da ni na fahimta na gamsu da shi ƙarfin wato addu'a idan mutum ya yi ta lokacin da yake sujada tana da ƙarfi ƙwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya mana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin halin da bawa yake kusanci da ubangijinsa shine idan yana sujada shi yasa yake cewa fa akshiru fihi du'a ku yawaita addu'a a lokacin sujada kuma da ƙasƙantar da kai shi yasa kamar misali nakan faɗi cewa ka sa goshinka a ƙasa kana kuka to wannan abin Allah madaukaki yana son sa matuƙa idan kana bukata kai kuka ka roki Allah ya Allah abin nan da ya dame ni kaza da kaza ka yaye mishi ya Allah ka sani cikin salihan bayan ya Allah aljanna aljanna aljanna ka sani cikin masu sani cikin salihan bayinka saban nan da nake yi na gaji ba na so ni ma ya Allah ka kawo min hanyar da zai fita daga son sai fita daga zuciyata irin waɗannan abubuwa din da haka ba mutum yake gyaruwa ba haka kawai zaka zauna in an yi maka magana sai to Allah zai gyara mana ba haka ake bi ka kusanci ubangiji ka nuna masa ka damu kana da bukata daga cikin abin da za ka fa'idanta da shi a babin addu'a malamai sun bayyana mana cewa idan ba mutum yana da tsananin naci wajen roƙon Allah maɗaukaki abin da yake so to Allah maɗaukaki baya barin sa haka kawai har ta kai ga cewa suna faɗa cewa kafiri kun ga dai kafiri kafiri ne to idan ya yi naci ya yi tsananin naci ya roƙi Allah fa Allah na biya masa bukata ma'ana yana amsa masa addu'a in ya kaskanta ya kaskanta ya roƙi Allah wani shugaban kafirai gaba ɗaya ba iblis bane hmm me yake cewa Allah qala rabbi anzurni ila yawmi yub'athun ko me Allah yace masa qala innaka minal munzirin kun ga ya roki Allah kuma sai Allah madauki ya biya masa wannan shedan kenan to ballantana dan adam har kafiri in ya tsananin miƙa zuciyarsa ga Allah Allah na bashi abin da yake so na duniya saboda shi dama sakamakon sa nan duniya ne to ballantana kai da kai da Allah kai da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kokari ka kakkabe duk wani abu wanda ba Allah ba daga zuciyarka alaƙar ka ga Allah madaukaki ta zama mubashira direct baka sa kowa tsakanin ka da shi ba to sai ka samu zaman lafiya kowa ya dan adam duk girmansa kar ka sashi tsakaninka da Allah wajen bukatun da kake bukata sababi na duniya za mu zo mu ji yana da bambanci ka nemi sababi amma ka dogara ga Allah Allah ya samu dace mu ci gaba kada karatu ya koma wa Allah a yake cewa wa man haqqaqa tawakkula dakhala aljannata bi ghairi hisab wannan ne ya kai mu muka fita daga ashe babu mu gama hadisin ba ko a annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sune waɗanda ba sa neman ai musu rufiya mun fita daga layin ne da wajen bayanin neman aimaka bambancin yin ruqiyya din da kuma neman aimaka mun ji wannan ko sannan sai ce wala yaktawuna haka nan ba sa neman ai musu sakiya sakiya mun san sakiya ko don yanzu ba a yi kila mutane da yawa ba sani a zo a sa wani karfe a wuta a sa maka a wani ciwo da da shi ake maganin jambo da manyan ciwo ka idan mutane sun yi yawa to wannan abu ka nemi a yi maka shi ma ba sa yi su waɗannan mutum dubu saba'in ne sannan wala ya tsayyaruna ba sa yin camfi camfi mun san shi shi ne mutum ya camfa abu ya ce a abu kaza ba alheri a ciki abu kaza ba sa'a in kaza kaza to ba sa'a mutum ya fito zai yi tafiya ya ce in ya gamu da makaho to ba sa'a in ya gani mu da kuturu ma'ana shi ya fara gani bayan fitowarsa to akwai sa'a ko kuma a samu wani tsuntsu kamar da su larabawa suke yi sai a kama tsuntsu sai a harba shi sama sai a ce in an ga yayi dama to akwai sa'a a tafiyar in kuma an ga yayi hagu to babu sa'a sai mutum ya zauna wannan shi ake ce musulunci haka nan ka kalli wani abu ka ce gaskiya ni babur nan da na saya ni na ga bai karbe ni ba don haka ni na daina amfani da shi ko saboda ka samu wata musifa yau sau ɗaya sau biyu shikenan sai ka ce ko ko tsafi aka yi maka ko kuma wani bakin mutane ko makamancin waɗannan waɗannan abubuwan duk yana da kyau mutum ya fita daga cikin su yau Allah madauki na iya jarrabarka akan abubuwa yau ya jarrabe ka gobe ma ya jarrabe ka gobe ma ya jarrabe ka baya nufin wannan abun yana da alaka ko kuma jarrabar da yake maka tana alaka da wannan abu sai sa kawai kana kyamatar abubuwan da ka mallaka kana rabuwa da su ba saboda wani dalili idan ba wahayi aka yi maka cewa abu kaza ne ya jawo ma karkai kullum ka dogara ga Allah kai addu'a ga wannan abu ya Allah in wata musifa ce akan wannan abu ya Allah ka cire mu shi yasa ake son mutum ya sayi abun hawa ya rike masa wannan addu'a Allah ka cire musifar da take tare da shi ko ka kauda duk wata musifa a kansa Allah ka tsare ni da rishi ka bani alaka mai kyau da irin waɗannan abubuwa ma'ana dai kullum ka hada abin da Allah to Allah madauki sai ga ya tsare ka kuma ya yayi maka wasu musifu a don haka karka canfa wani abu waɗannan mutane dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba saboda waɗannan halaye a ƙarshe kuma yace wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin su suke dogaro kun ga ashe idan ka kalli waɗannan halayen guda uku zaka ce eh wallahi ba mamaki dan sun zama a cikin miliyoyin mutane musulmin duniya yanzu da na dafa zuwa yau daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau al'ummar musulmi nawa ne inda zaka lissafa ai biliyoyin ba kaɗan ba ne yau to a cikin wannan adadin a ce mutum dubu saba'in ne kawai za su samu wannan matsayin babba kaga shi ba mamaki idan ka ji yadda abin yake har da abin da ya halatta ma suna barin su saboda alaka su da Allah mai tsanani mun fahimci wannan to shi yasa abin zai zama adadin ya zama kaɗan sa san suwaye a ciki ba mu dai a wannan zamanin nan Allah ya samu na ciki mutum baya barin addu'a mu roƙi Allah Allah ya sa muna ciki yawwa to sai ce minha al'ajiz ha nan ko sai ce wa umurud duniya wa zinatuha al'amuran duniya da kawar duniya qad yudraku minha yudriku minha almutawani mutum wanda yake da kirarre wanda bai da gaggawa wajen yin abu shine almutawani mai bin abu sannu sannu yakan iya samun su a qad yudriku minha almutawani ma yufawwitu ma yafutu almusabiq mutumin da yake ko kace malalashi wanda yake baya abu da gaggawa a cikin al'amuran duniya zai iya samun su da su da kawar duniya zai samu abin da ya futul mutabiq zai iya kubcewa wato mutumin da yake kullum yana zabura yana nema da gaske mutawani shine mutumin da bai da gaggawa wajen neman abu mutabir kuma da'iman yana nema to a cikin al'amuran duniya sai ka ga mutumin da yake na farkon wato kamar ka ce malalaci da baya zabura da karfi ya nema zai iya samun wasu abubuwan da za su iya kubce ma wancan mai tsananin nema ne haka ne ko ba haka ba tsayi ويصيب منها العاجز ما يخطئ الحازق هكذا mutumin da yake mai karaya ajizi karaya ta zuci zai iya samun su irin yadda wani mai wato mai karsashi shine alhazir mutumin da yake baya taraddudi in ya yanke abu kawai yanzu nan zai nake yi shi saboda baya wasa da abu shine hazir yawa shi kuma sai ga ya rasa abu ya kuce masa ولا يقدم في ذلك ولا يقدمك في ذلك إلا التوكل على الله باب أبن دكي gabatar da mutum ya fifita shi ya ɗaga shi a wajen waɗannan abubuwa sai dogaro ga Allah ƙaramin dogaransa ga Allah shine zai sa ya samu ko kare samu walan masu ilal imamu Ahmad yayin da aka tambayi al-imam Ahmad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 241 wanda ake danganawa manhabar hanbaliya yayin da aka tambaye shi an tawakkuli dangane da tawakkali aka ce yaya tawakkali ya hukuncin sa yake menene shi meye matsayin sa qala sai yace huwa qat'u al-istishrafi bil ya'si shine yanke kwadayi in ce istishrafi shine ka allaka zuciyarka ka rataye zuciyarka ga wani abu kullum ka makamai da bahaushe zai ce ka kwalla faranka ko wannan ma'ana ta fi bayyana abin ko yawa kwalla faran shi ake nufi da istishrafi ka kwalla faranka ma'ana ka yanke kwalla farai ma'ana ka yanke kwaɗayi daga hannun wani abu wani abin da ke hannun wani dan adam ko bil ya'si ta hanyar yanke kauna min al khalqi daga halitta ya zama cewa duk wani abin da ke gun dan adam to kai kayi ya'su dan ka same shi baka kwallafa ranka akan wannan abun ba wannan shine tawakkali shikenan shi abin da ya fasara tawakkali da shikenan mun gane abin da ke nufi ma'ana kada wani abu da wani dan adam ya mallaka ya daga maka hankali ko waye shi zaka iya zama shi zaka iya finsa haka ne ko ba ka bane duk yadda kake ganin kanka ai tun da kake yau shekarunka kaza baka taba yin kaza ba to babu mamaki a dare ɗaya ka zo kai wannan abu kun san shi a ce ka taɓa ganin wani abu akwai wanda wani wani wani adadin kuɗi mai yawa a rayuwarsa ma bai taɓa gani ba balle kana a ce ya mallake su ko a ce ka mallaki kaza kowa kuma da irin gwargwadon abin nan darajar sa da irin wani wannan tana min yau kwana biyu ne ko uku da ake da aka ci tsaye wanda ake so a ba shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ne yanzu ake tambayar sa yan sanda suke tambayar sa a wani yake so tambaye shi ya taɓa ganin miliyan hamsin da idansa ma'ana wai ko da za a kawo masa ita cin hanci a ce ya bata harkar zaɓe shi ne yake cewa ya shugabanci jami'a kuma ya riƙe miliyan hamsin kuma ba aka tsoro tashi ba don haka shi ba ma'ana ba sayansa za a yi ba yake ba da amsa kaga wanda ya taɓa ganin kuɗi ba zai tsoro tashi ba ko ba haka ba ne yau don haka gwargwadon yadda ka taba gani ko baka taba gani ba wani adadin sai tsorata ka wani adadin ba zai tsorata ka ba wannan duk saboda idan ka kwallafa ranka akan abubuwa in baka kwallafa ba duk yawan sa ba zai tayar maka hankali ba in naka ne naka ne in ba naka bane ya je ba ba cikin abin da Allah ya rubuta zai zo goka to irin wannan tarbiyar ita ake so mutum ya samu ya zama cewa wato duk abin da ke hannun dan adam din nan baka da kwallafa rai a kansa naka ne naka ne ba naka bane to ba ruwanka da shi ka bari naka zai zo ka je ka nema fa amma yawwa sannan kuma ka dogara ga Allah madaukaki sai kawo maka in kuma bai kawo ba la Allah ya aje maka wani abu baka san shi ba a lahira kai dai ka rika addu'a mun fahimci wancan babban abin da muka faɗa na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk addu'ar da zaka yi ba ta faɗa ƙasa banza to la mu rike wannan abin yana da muhimmanci yawwa ba dama kai addu'a ta tafi haka babu wani amfani da ka samu a cikin ta ko me ka nema ko addu'a kai Allah ya cire maka wato tasirin wani sauro da ya cije ka yanzu in Allah ya bar tasirin to akwai wani abu da ya maka kuka abin ba ba haka kawai yake wai dan ba ma ganin abin ne shi matsalar dan adam da Allah ya lullube masa gani bai san ta ba dan haka ba da wasu abubuwan ba za mu yi da kuma dai kuma har yanzu rayuwar da ta yi wahala inda an san gani ko ba ka bane yau dan da mutum ya san gaibi kuma to da tashin hankali ya samu dan mutum zai hango mai aka rubuta masa Allah ya abinda al-Imam Ahmad ya fassara tawakkali da shi kenan sai ce wa ta'alluq bil asbab la yujdi fi tahqiq al matlub rata ya zuciya da ƙwallafa rai da sababi ina son bayyana mana me sababi a babin tawakkali babin tawakkali babi ne na musamman da ake tsaya a karance shi a tauhidi yana cikin manya-manyan al'ibadatul qalbiyya malaman tauhidi da aqida suna cewa duk ayyukan da mutum yake da zuciyarsa to babu ayyukan babu aikin da yafi girma da Allah ya fi kauna sai wato yafi ba dan adam lada akai irin tawakkali domin ba shi da wata alaka da wani aiki na gaɓoɓi ko ma'ana ba kamar ka ce sallah ba ce kana yin ta daga kubba Allahu akbar kana ruku'u kana sujada sannan a zuci ma kana zikiri da makamantan ko da harshen ka ba kamar kuma azumi bane shi ma da ake yi da bangaren jiki har yanzu da wato zuciya shi gaba ɗaya zuciya ce gaba ɗaya kawai to ya kunshi abubuwa da yawa manya manya a cikin babin tawakkali shine na farko dogaran naka ɗungurungun ya zama ga Allah maɗaukaki ba ka waiwayen ka hango wani abu wanda ba Allah ba cewa zai maka wani abu abu na biyu akwai abin da ake ce ma al-asbab wato sababi sabab ba shine ko kuma ce su ne hanyoyin da za su kai ka ga ka samu abin da kake bukata wannan ana zancen a nan rayuwar mu ta duniya duk ɗan adam yana da bukatunsa da yawa ko yanzu ina so ka kalli a zuciyarka ka hango jerin bukatun da kake da su kuma kowanne sai ka ɗauko ɗaya misali sai ka sashi a gaba ina son kaza misali ina son mai san duniya inda ita ce mafi yawa gaban mutane kana son gida ko kana son mota ko kana son aure ka ce to kana son mota misali kana son gida kana son ma'amalar aure sai ka tambayi kanka wani hanyoyi ne ake bi a sami wannan abu sai ka kakkasa ana bi ta kaza ana bi ta kaza ana bi ta kaza idan aure ne ka ce to zaka tare zaka nemi dukiya da zaka yi kayan aure shi ko zaka biya sadaki zaka nemi yardar yarinya da kaza da kaza duk wannan menene ba so ake cewa me sababi wanda zai kai ka samu aure to waɗannan asbab ne ka kama hanyar bin su ka neme su saboda me su ka'idoji ne na rayuwa suke gudanar da a same su ko kar a same su ba ka zama haka kawai ka ce to shikenan ni ina son aure kuma ina so in haihu amma kuma ba zan je in nemi hanyar da za a yi aure ba ba zan je in nemi abin da in an samu aure za a yi da shi ba sai ka ce a ba za ba sai ka nemi kuɗin ba kai yarinyar ma ba damuwa kawai in ɗan nake so kawai ina nan in Allah ya yi zan haifi ɗa kawai sai in ga ɗan yanzu wannan baka bi sababi ba mun gane ka yi abin da ba za a kira shi tawakkali ba sai dai a kira shi ne tawakul haka malamai ke kiransa da larabci tawakul tawakul shine ka do ka ce wai ka dogara ga Allah amma kuma ba za ka bi hanya ta duniya ka nemi abin da kake so din ba rashin hankali ne ka ce a kai za ka zauna kawai za ka sallama in Allah ya so ka samu in Allah bai so ba ka samu kai ba za ka bi sababi ba mun ban wannan yawwa don haka duk abin da sai ta hanyar duniyar nan za a neme shi to ka bi hanyar duniyar ka same shi amma ta hanyar mai mai kyau wanda Allah mai ke halatta mana to wannan abubuwan da mu rika jin su me hukuncin sababi menene hukuncin kuma dogaro ga Allah shine abin da malaka so ya mana yake cewa wa ta'alluqu bil asbabi zuciyar ka ya zama ta tafi zuwa gun sababin shi kadai la yujdi to baya amfani mun gani idan kana son da me ya sababin ka ka nemi aure ko to idan wani zuciyar ta ka ta tafi zuwa ga shi kadai a ce auren kawai ba tare da ka dogara da Allah ka nemi alherin ma da yake cikin auren mutum to wani baya amfani wajen tahqiqin maqlubi wajen samar da abin da kake so to zan malam zai mana bayani ne ba ne fadi akan yadda sababi din yake da zamu alaka da sababi yace fi'lul asbab la yunafi at-tawakkul kama hanyar neman ko ka ɗauki abin da kake so ka aikata abin da kake so a rayuwa irin ta duniya ka bi sababin da zai kai ta zuwa ga abin da kake bukata wannan baya rushe tawakkali wani zai ce wai ai a to in ake tawakkali ai ma'ana sa kawai in zauna in dogara ga Allah ne kawai kawo min kaza in ce ba ruwa da ma ni ba kai da je na yi kaza din na yi kaza ba a'a shi wannan rashin neman kaza din shi ba da na sani kuma idan kai riko da wannan abun duniya kace bari ka je kai aiki bari ka samu kaza bari ka samu kaza saboda rayuwarka ta tafi ne wannan duk sababi ne to idan ka kama hanyar sababi wannan baya rusa maka tawakkali kada wani kai lake a to gari da kake dogaro Allah Allah kuma gashi na kullum sai a zuwa kasuwa to so kike zauna ban je kasuwa ba to kike zauna ban yi aiki ba dole kai aiki da zaka samu abin da zaka ci dole ka je kasuwa kai kasuwanci ka samu abin da zaka ci ba za ka zauna ka ce saboda dogaranka ga Allah Allah mu ya kawo maka abinci a gida na fatan mun fahimci da me ake nufi da sababi da kuma magana wannan sai ce al-iltifatu wannan kaidoji ne manya zai ba mu ina so ku fahimce su sosai da haka kowa ya tsan da kansa kan shi abin da malami ke fa so ya ga yace al-iltifatu ila al-asbab waiwaye da me da hankali zuwa ga sababi ka kyale tawakkali naqsun fi tauhidi wannan tawaya ce a tauhidi mun gane wannan ba ku gane su sani a ce ranka ya tafi zuwa ga mun kawai wani ina za ka kasuwa wani ne za ka kasuwa dan abu kaɗan daga an karɓa naka hankali ya tashi ni fa wannan in ya in na bashi ma ba dawo mun da shi zai ba kullum tunaninsa dukiya dukiya dukiya lissafi lissafi hankalinsa gaba ɗaya ya tafi zuwa ga wannan yadda ake hakaitowa kan dangane da wani mai kuɗi ana cewa an kai shi asibiti saboda yawan sauraron waya saboda ba shi da wani aiki kullum illa lissafi yau a wancan kamfani abugo masa to an samu riba kaza yau kaza da kaza yana ajiye wannan sai abugo to ana son gefe kaza fa a ƙara masa ƙarfi sai sai sai ya ɗauki waya kuma ya sai wa banki to a ƙara ƙarfi wuri kaza in ya zauna tun safe zuwa magariba ba shi da abin da zai sai wannan wannan rayuwa akwai daɗi babu daɗi ma to kun ga irin waɗannan mutanen gaba ɗaya rayuwar ta koma ba komai sai wannan sababi ɗin yawwa ba wai saboda shi harka kasuwancin ne laifi ba amma kullun tunaninsa dabarun nan nasa su ne kawai suke kawowa ba wai da dogaro da Allah ba shi ake nufi kar ka ga laifin mai yin kasuwanci ba haka nake nufi ba a'a yin kasuwancin asali dole sai sai da wannan shine riko da sababi ko neman aiki ko makamancinsa amma ya zama cewa hankalinka akan wannan din kawai yake ba tare da ka hada da dogaro ga Allah ba to shine laifin da ake faɗa idan aka ce ka tsaya ga shi sababin duniyan ba tare da ka hada da dogaro ga Allah ba to akwai nakasi akwai tawaya mai a ina a tauhidinka to zancen da malami ke kira wannan ka'ida ɗaya ke sannan sai yake wa mahul asbabi ka sa hannu ka tunkuɗe ka shafe ka kau da su sababin su kansu su kuma an ce kuna sababan ka ce wannan ba sababi ba ne shi kuma naqsun fil aqli tawaya ce a hankali sai ka ce a'a kamar da nake yawan ba da misali mutumin da zai ce a shi damunar bana idan Allah ya kaddara cewa zai samu dami ɗari to zai samu dami ɗarin nan amma fa yana zaune a gida ba shi da gona bai yi sabe ba ba a yi huda ba a yi komai ba ballantana je a yi shuka ga damuna kowa ya gama shukarsa kamar irin yanzu da muke ciki sai mutum ya zo ya faɗi wannan irin zancen kuma ya zauna a gida ya ce amma Allah ya kaddara zai dami ɗari to zai yi ko gonar bai tanada ba kuma wannan shi kuma menene shi yasa aka ce naqsun fi mai ba je a tauhidi ba ko sai aka ce naqsun fil aqli wannan tawaya ce a hankalinsa yawa domin Allah madaukaki ba da irin wannan ka'idojin ya sa rayu mutane su rayu ba yawa dan adam Allah madaukaki ya tsara rayuwarsa ne akan ya bi kaza zai samu kaza to amma fa ba ne ba zafin neman wannan abin da aka ce ya nema ba shine ke samun masa ba a'a sai an hada da dogaro ga Allah ina fata mun gane wannan sai ka haɗa waɗannan abubuwa biyu shi wancan in ka bar shi ka rike sababin shi kadai ka yi ne ka saba wa tauhidi saboda ba kai tawakkali ba shi kuma nan in kai ka sa tawakkalin kai over tawakkali kenan ko yauwa sai ya zama cewa ba ruwan kama da sababin duniya to shi kuma sai a ce baka da hankali ashe kenan sai ka haɗa abubuwan biyu ka yi tauhidi ka dogara ga Allah ka yi hankali ka nemi sababi mun gane wannan yau wannan ka'ida ce babba sai ya ce wal i'rabu anil asbabi allati yawa na kafin musulun wannan ce waye wa mahul asbabi an takuna asbaban ka ture waɗancan ka ce ma ai ba sababi bane kaga ogun akwai bambanci tsakanin kayi amfani da su ko kuma ma ka ce ma ba sababi bane shi ka ce ma wannan ai ba sababi bane ma kawai ba sai da wannan ba za a samu kaza har a zo ana musu da kai ai ko ban yi kaza ba ai zan samu kaza in Allah ya kaddara kuma ga hanyar ka san ba a samu kaza in sai an muka kaza to wannan shi ake nufi da naqsun fil asli ka kore cewa wannan abun sababi ne sannan sai ce wal i'rabu anil asbabi shi kau da kai daga sababi din ka ce ba za ka bi hanyar duniyar da ake samu ba ba kai kasuwanci ba ba za ka yi aure ba ba za ka yi noma ba kuma gashi kana son da kana son dami kana son kaza allati amara biha aw umira biha wanda aka umarce shi ya bi shi kuma qadhun fi shar'i suka ne ma ga shari'a din mun gane ga abu an ce sai ka bi shi sannan ka samu kaza sai ka ce kai ba za ka bu ba kai kai ne kai suka ga ita shari'ar da ta ce ka bi wannan hanya mun bambance abubuwan duka guda uku yawwa sai ce wa alal abdi don haka wajibi ne akan bawa an ya kuna qalbuhu mu'tamidan ala Allah ya zama zuciyarsa ta dogara ga Allah ne la alal asbabi ba akan sabubban duniya din ba mun gani yau shi dogaro daban dogaran ne ba a san sa wato bai halatta kai ba sai ga Allah madaukaki amma kuma ka zauna ka ka ce dogaran ga Allah shi kadai ba tare da sababin ba to shi ma wannan ba daidai bane mun gani yawa sai ka tashi ka yi aiki sannan kuma ka dogara ga Allah mai Allah mun ke ga manzon sallallahu alaihi wasallam yace fa idza azamta fa tawakkal ala Allah kaga zancen shawara yayi da mu'mine in za a tafi yaki ka ce to ayi kaza ayi kaza sai ka nemi shawara su sai ku tattauna wanne shi a ya rasulullah mu buta dama wanne shi a ta can mu buta bayan dutsen nan a'a a tsare kaza a tona rami ayi kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan shawara in ya yarda da shawarar to kuma sai a yi me sai a yi tawakkali ga Allah kun ga an yi riko da sababi kamar lokacin da za a yi yakin khandak da za a yi yakin khandak me yakin khandak shine yakin ahzab da mutane suka taru gaba daya da da mushrikai suka hada kai da yahudawa suka yi munafinci bayan an yi yarjejeniya da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka tattaro kuma dukkan mutanen wasu abin nan abin nan ta'if ne da mutanen ina ne duk aka tattaro su suka zo za su zagaye madina za su lankwame musulmi lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai yace me kuke gani ya kamata Salman al-Farisi ya kawo shawara yace akwai wata dabara da suke yi su mutanen Farisa mutum da mutumin Farisa da mutumin Iran a lokacin yace sun da suna da tsohon civilization a lokacin sai yake ce musu shawarar da zan ba mu shine mu tona rami mu zagaye Madina da shi yadda karfin mutum da mutanen nan sun fi karfin mu in muka bar su suka shigo gari to lokaci guda za su lankwame amma idan muka yi rami babba ba za su iya shiga ciki ba su taho da dabbobin su da me annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan shawara kun ga wannan shawara ce ta me ta duniya ko to wannan shi ake ce musabbabi kuma sannan sai dogara ga Allah a wajen yaki aka yanke shawara sai a dogara ga Allah shine ma'ana fa iza azamta fa tawakkal ala Allah an yanke shawara an ce eh ga abu kaza za a yi na sababin duniya to sannan kuma sai a dogara da Allah wannan shine abin da da'iman ake bukata dan adam yayi wato ya zama zuciyarsa ta dogara ga Allah wa haqiqatu tawakkuli da za a tambaye ka me definition din tawakkali gashi nan zamu ji menene ta'arifin tawakkuli in an tambaye ka me tawakkali me zaka ce sai ce wa haqiqatu tawakkuli al-qiyam bil asbabi wal i'timadu bil qalbi ala al-musabbibi واعتقاد أنها بيده abin da ake nufi da tawakkali hakikaninsa shine na farko alƙiyamu bil asbabi ka aikata sababin da aka gaya maka sai an bi shi ake samun kaza na duniya aiki kake so ka yi rayuwa da ka ciyar da iyalinka to kai aiki ko kuma kai kasuwanci kun ga wannan shine sababin duniya yawwa wal i'timadu bil qalbi alal musabbibi ita ko zuciya kun ga wancan ai hannu ne zai yi ko ko kuma dukiya ce za ta yi ko tafiya za ka yi misali an ce za ka tafi aiki za ka tashi ne da kafa ka je kai ko kuma aikin za ka yi za ka hau tebur ne ka rubutu ko kuma kasuwa ce za ka shiga kasuwa ka saya ka sayar ka ga wani ai gaɓuɓɓan jiki da suke aiki to wannan abin ƙanin sababi kenan ita kuma zuciyar me aikinta a ciki zuciyar aikinta shine ta dogara alal musabbibi nan kai sa masa alama in baka iya karanta larabci sosai ba kar ka ce musabbabi a'a almusabbibi almusabbibi anan shine Allah madaukaki ma'ana ka dogara zuciyarka gaba ɗaya ɗin gurungun ta dogara akan musabbib shi wanda yake sa sababin ya faru shine Allah madaukaki wa atiqadu kuma ka kudurci ka yadda ka tabbatar kai imani annaha cewa wannan sababi din biyadihi a hannun Allah yake shi ne suke sakare shi duk abin da kake bukata to a hannun Allah yake wani abubuwan su ne tawakkali mun rike su gaskiya mun rike yau da kun rike ko ana sa rike rubutawa wani zai ko a sa musu alama na farko me alqiyamu bil asbab ka aikata abin da sai da shi a duniyance zaka samu kaza kun ga shine ka rike sababi na biyu zuciyarka ta dogara ga Allah yawwa wanda shi ne mai sabbaba abu sannan kuma na uku me ka yadda da cewa ba mai bada wannan abun sai shi kun ga a nan za ka tsira da abubuwa da yawa na farko idan ka bi sababi baka saba wa shari'a ba shari'a ce dama ta ce ka bi sababi yawwa na biyu ka samu tauhidi in ka dogara ga Allah zuciyarka gaba ɗaya da'iman abun Allah take na uku ka yadda da cewa babu abin da zai same ka na alheri ko na sharri sai daga Allah mai kuta kun ga wannan shi ma ƙarin ƙarfi daga tauhidi don haka da'imin karka rabu da waɗannan abubuwa wannan shine tawakkali yace fa in sha'a mana'at mana'a iqtida'aha in Allah ya so sai ya hana hukunta wannan abu ma'ana me hukuntawar shi sababi shine wanda in kai kaza to kaza za su zai samu ko to in Allah ya so zai iya hana hukuntar hukuntuwar wannan abu kasancewar wannan abu ko da ka bi sababin kuma ko ba haka bane ku rike wannan sosai idan aka ce in kana son abu kaza sai ka ɗauki sababi kaza to ba lallai ne fa in ka ɗau sababin kuma ka samu ba ko shine abin da ake cewa anan fa in sha'a in Allah ya so sai ya hana hukuntuwar abu kasancewar abu wa in sha'a ja'alaha muqtadiyatan li diddi ahkamiha in kuma ya so zai iya sa ta ta zama za ta hukunta kishiyar hukunce hukuncen da aka saba mun gane wannan ma'ana abin da aka saba shine in ka nemi kaza sai ka samu kaza wannan shine hukunci da aka saba to in Allah ya so zai iya hana wannan abin ya samu sai a samu kishiyar in kai kaza to za ka samu kaza to maimakon ka samu kaza din kun ga abubuwan ga su yadda suke in ka bi sababi za ka iya samun sababi ɗaya kenan ko ko kai za ka iya samun abin da kake so na biyu in ka bi sababi za ka iya rasa wannan abu da ka nema na uku za ka iya bin sababin sannan Allah ya hukunta maimakon ka samu abin da kake so suka samu kishiyar mun gane wannan su ne waɗannan abin da malami ke so ya faɗa a nan ma'ana in Allah ya so zai iya baka abin da kake so in ya so ya hana ka in ya so ya baka wani abu kishiyar wannan abin da ka nema mun gane yawwa sannan sai ya ce wa in sha'a aqama laha mawani'a wa sawarifa in ya so kuma zai iya kafa wasu abubuwa da za su hana da za su kauda abin tu'aribu iqtida'aha wa tadfa'uhu wanda suke mu'arada an ce mu'arada shine opposition wato suke kishiyantar shi abin da wannan neman sababin zai hukunta kuma su ture shi ya zama a neme shi a rasa ba zai yiwu ba yace wal muwahhidul mutawakkil shi mai tauhidi kuma mai dogaro ga Allah la yatma innu ila al asbab zuciyarsa ba ta kwantawa ya karkata ya dogara da su sabubban duniya din zuciya mun gane yana zancen zuciya ne anan yawwa zuciyarsa ba ta dogara ga sababi wala yarjuha baya sa fatansa gaba ɗaya a cikin wannan sababin na duniya kama annahu kamar kuma yadda cewa kuma kace at the same time duk da haka la yuhmiluha baya watsi kuma da su wannan asbab mun gane baya dogaro akan sababin amma kuma a lokaci guda me baya watsi da sababi aw yuqiha ko ce a ba wani sababi kai da dai aiki kawai ka dogara bal yakunu qa'iman biha amma abin da mutum yake yi shine shi mai tauhidi za ga zai aikata su wannan sababi din naziran ila musabbibiha yana kallon ma'ana yana dubi zuwa ga wanda ke sabbaba su waɗannan abubuwa to Allah madaukaki wa mujriha wa mujriha da kuma mai sa su gudana ma'ana yana aikata sababi yana kuma kallon Allah madaukaki ya dogara gare shi wani abu ɗaya ne yake maimaita mana amma da ibara da daban daban yace wa ala qadri husni zannika bi rabbika to bari ku ji wata magana yace wallahi gwargwadon kyakkyawan zaton da kake da shi ga ubangijinka wa raja'ika lahu da fatan da kake na kaunar ya baka rahamarsa ya kunu tawakkuluka alaihi gwargwadon haka gwargwadon irin dogarin da zaka samu a zuciyarka ma'ana da za a tambaye ka wane ne yafi girman tawakkali ga Allah sai ka ce wanda yafi kowa kyakkyawan zato ga Allah da wanda yafi kowa jefa fatansa zuwa ga Allah to ya fi kowa dogaro ga Allah mun gane wannan yawwa idan ya zama don za ka samu wasu mutane su ba su suka yi wa Allah kyakkyawan zato ba idan suka yi addu'a ma sai sai ka ji yana cewa to Allah ne abun ne kila ma ba zan samu ba wannan shine kyakkyawan mummunan zato ga Allah mutum bai halatta bai rike yi wa Allah mummunan zato idan ka roki Allah to ka sa ran Allah din zai baka to wannan sa ran zai baka din ko da bai baka ba shine zai sa ya ka samu tawakkali akwai ni bawon Allah daga cikin magabata yana cewa ya taɓa shekara goma yana roƙon Allah wani abu shekara goma ne yana roƙon Allah ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza Allah bai bashi bai bashi abun nan ba yanzu misali ku duba mutanen da Allah madauki ya jarrabe su ba su da ƴaƴa suna son su haihu Allah madauki bai ba su ba ka kaddara ya shekara goma ya Allah ka sa matan nan ta wata ɗauki ciki ya Allah ka kaddara ya Allah ka kaddara sai shekara goma bai samu ba idan ba shi da tauhidi me zai yi sai yanke kauna ko ba haka ba sai shi kai Allah ma baya san sa to ba haka ake yi ba wannan idan kai haka to ka muna nawa Allah zato shi wancan bawan Allah daga cikin magabata wani waliyin Allah ne salihu sai dai shekara goma yana roƙon Allah Allah bai bashi abun ba yace amma bai taba yankewa ba a kullun rana ta fito kafin ta faɗi sai yayi wannan addu'a ya Allah ka bani kaza gobe ta yi ba a bashi ba jiya yau ma ta wuce ba a bashi ba shekara kwana ɗari uku da sittin ya yi shi sau goma kwana nawa kenan dubu uku da ɗari shida a ce ya yi wannan abun amma Allah maɗaukaki bai bashi wannan abun ba kullum zai roƙa kuma Allah bai bashi ba ya ce shi kuma bai yanke ƙauna ba bai nuna wa Allah zato ba ya ci gaba da addu'a ne ya Allah ka bani ya Allah ka bani ya Allah ka bani yace a bayan shekara goma nan sai kuma Allah ya bashi kun ga ashe tunda abin nan gaibi ne maganar a baka abin da kake so gaibi ne ba wanda ya san abin da aka rubuta masa babu wanda aka bude masa lauhil mahfuz da ya hango cewa ga abin da Allah ya rubuta masa zai zama ko zai samu ko zai mallaka ko ba haka bane to ka roƙi Allah ɗin kuma sannan ka dogara gare shi sannan hanyar da aka ce ana bi a samu wannan abin ka bi ta in ka bi sai kuma ka dogara ga Allah sai Allah maɗaukaki ya baka kada ka rika mummunan zato ga Allah Allah baya san amunan nan zato gare shi a bi husni dhanni dhannika bi rabbika wa raja'ika lahu yakunu tawakkaluka alayhi yace wa tahqiqu tawakkuli la yunafi as-sa'ya fil asbab haka nan shi kuma a ce ka dogara ga Allah tsananin dogaro ga Allah shi kuma baya kore bin hanyar da za ka bi a duniyance ka samu abin da kake so a duniyance kai aiki da hannunka ka samu abin da kake so wannan babu saɓani tsakaninsa da tawakkali za ka iya yin tawakkali kuma sannan kana bin neman sababi za ka iya neman sababi kana tawakkali don haka kada ka ce wai dole ɗaya ne za a yi a samu ba ɗayan ba ina so mu fahimci wannan abu sai ka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu duka ma'ana ka yi sababi sannan kuma me ka dogara ga Allah kar ka ce zan dogara ga Allah ba zan aiki ba ko ka ce zan yi aiki ba zan dogara ga Allah ba sai ka hada duka fil asbab allati qaddara Allah al maqdurat biha wato waɗanda Allah madauki ya kaddara abubuwan kaddarawa da su yace fa inna Allah amara bi ta'ati al asbab ma'a amrihi bi tawakkul domin ko Allah madaukaki yayi umarni da a aikata shine nan ta'ati ta'ati shine kai abu ko ka aikata aikace ko ka ci ta'atil asbab shine ka bi hanyoyin da zaka samu sababi ma amrihi bit tawakkuli tare da umarnin sa cewa a dogara gare shi fasa'yu fil asbab bil jawarihi ta'atun lahu kokarin da zaka yi wajen kai aiki ka samu ka bi waɗannan sabubba da gabubban jikinka wannan ta'a ce ga Allah madaukaki wa tawakkulu bil qalbi alaihi imanun bihi shi kuma dogaranka ga Allah da zuciyarka shi kuma imani ne da shi in gano wannan kamar kun gaji ana gindi wato su sabubba ba da gabobi ake aiki a same su ba to idan kai amfani da gabubban jikinka kai aiki kai kasuwanci don ka samu abin da kake so wannan fa kun ga duk misalan namu ma yau duk sun koma sun tsaya kan harkar duniya mu koma kan harkar lahira mu ba da misali kana son shiga aljanna ko me ya zama binta imani da Allah da kuma aiki daga cikin asbab shine kai aiki ka rika sallah kana azumi kana da'a kana kaza kana kaza ai daga uban jiki ake waɗannan to nan da'a ne ga Allah sannan kuma dogaro ga Allah cewa zai baka wannan abu ka kaskantar da kanka ka mika al'amari zuwa gare shi ka yadda cewa zai baka wannan shine tawakkali haka kenan ba za ka ce in Allah ya kaddara zan shiga aljanna to shikenan ko da ban aiki komai ba zan yi to baka baka yi hankali ba kuma sannan ka saba wa shari'a ko ba ka bane don Allah madauki ya ba mu umarnin mu ba waɗannan hanyoyi ta hanyar haka za mu samu kaza yawa don haka sai an hada wannan da wannan sannan a samu wani abin da ake so yace wan nasu innama yu'tauna min qillati tahqiqi tawakkuli duk musibar da take samun mutane mafi yawa tana samun su ne ta bangaren karancin wato haƙƙaƙa tawakkuli ba sa yin tawakkali yadda ya kamata wa wuqufihim ma al-asbab adh-dhahira kawai mutum sai ya dauka shi wannan sababin na zahiri shine kawai zai kai shi zuwa ga abin da yake so a'a ka bi abin da aka ce a samu ma'ana ka kama sababi amma kuma sai ka dogara ga Allah bi qulubihim wa musakanatihim la hankalin su wato suka karkatar da zukatan su gaba ɗaya zuwa ga wannan abin duniya din shi suke kallo kuma wato suka nutsu da shi falidhalika yujiduna anfusahum dan haka suke shan wahala eh mutum yana son ya samu abu shugabancin al'umma yake so me yake so sai ga sababin da aka ce ya bi sai ya dauki zuciyarsa gaba ɗaya sai ya dora kan sababin na duniya ba zai kalli Allah madaukaki ba sai ga shi ya wahal da kansa fil asbabi wa man ta'allaqat nafsuhu billahi duk mutumin da zuciyarsa ta rataya ta damfara da Allah madaukaki wa anzala bihi hawaijahu ya saukar da wato buhun bukatunsa ya ɗauko bukatunsa buhu buhu sai ya zo ya aje su gaban Allah madaukakin ya Allah ga na zo abu kaza nake so wannan misali ne bayar da irin wannan kwatancen wal taja'a ilayhi kuma ya fake zuwa gare shi wa fawwada amrahu kullahu ilayhi ya miƙa lamarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah wa aqlahu ko ha yawa fawwada amrahu kullahu ilayhi yace kafahu kullu su'lahu kullu su'lihi Allah maɗaukaki zai wadatar da shi dukkan bukatunsa ma'ana zai biya masa dukkan bukatun nan kafahu kulla su'ulihi wa yassara lahu kulla asirin sannan zai sauƙaƙe masa duk wani abu mai wahala duk abin da kake gani mai wahala ne sai Allah maɗaukaki ya sauƙaƙe maka shi kowace damuwa sai Allah maɗaukaki ya yi maka ita saboda me baka tafi kofar wani ba kofar Allah maɗaukaki ka tafi don haka shi yasa ake so mutum da'iman kada ya bari ya sa shamaki tsakaninsa da Allah ɗin wannan abun yana da muhimmanci ka sa wani ɗan adam a tsakaninka da Allah ka ce sai ta hanyarsa za ka samu zuwa gun Allah maɗaukaki wannan ba ƙaramin musiba ba ce ka samu alaƙa da Allah kai da shi ka roƙe shi kai kuka ya saurare ka ka ɗauki bukatunsa duka kai masa to a lokacin zai yadda kai nasa ne kuma kana bauta masa amma daga ka ɗauki wani ka ramɓaya ka ce ai ba za ka je aljanna ba sai ta hanyarsa kullum tunaninka kana tsoron ka saba masa ai wayo yana da kaza yana da kaza idan ba a yi masa da'a ba wata musiba za ta same ka sai ka je kabarin sa ka roki kaza ko kuma yana da rai ko aiki zaka tafi sai ka samu wani saboda batan basira wai za shi aiki kullum da safe sai ya bi ta gidan shehin sa ya nemi izini yau akwai sa'a ko ba sa'a sannan ya tafi wannan tabewa ce da rabuwa da Allah madaukaki in malami malami ne hakika na Allah ne yana da girmansa da darajarsa ya rike ta shi ma ya bauta ma Allah ya shiga aljanna ba shi da ikon ba shi da aljanna ba shi da wuta yawa in na Allah ne shi ma dama ba shi da ikon ya ce maka yau akwai sa'a ko ba sa'a dan sa'a nan ba hannunsa take ba sa'a gun Allah take don haka ka neme ta a gun Allah kar ka bari ka rataye zuciyarka ga wani dan adam kowane ne shi Allah Allah kuma sannan Allah ba ka da kowa banda Allah wannan shine tauhidi kuma ka kiyaye wani koyaya ya zo ya baka shawarar ai akwai wani kaza sai ka je gun wani malami kana son kaza da kaza ai sai wasa da hankalinka kuma malamin nan kana ganin sa da talaucin sa da lalacewarsa da menene da yana da abin da zai maka da yawa kansa ko ba haka bane duk irin malamin da ake zuwa gun su a je a kashe kuɗi a sa a kwashi jama'a a tafi a ce ai ga wani can aikinsa kamar yankan wuka in ka je wurin sa yanzu nan kana son duk a ruɗe da 'yan siyasa da masu 'yan kasuwa gaba ɗaya duk hankalinsu ya bar tauhidi su koma gun irin waɗannan mutanen masu yaudara su karɓe musu kuɗi kuma daga ya je ya yi abin da ya ɗauki dukiya mai yawa ya bashi ya koma yana bauta masa wata ran kuma sai a samu wani wanda ya fi shi ko ba haka sunnar abin da ke ba ku duba ku gani duk wanda ya ɗauki wannan aikin a ce kullum aikinsa shine a zogunsa yana ta irin wannan ba da sa'a ɗin da wannan kau da mutane daga tauhidi din sai kaga cewa yayi mutuwa mara kyau wannan shi hali mafi kyau da suke aukawa ciki in ba a samu wannan ba sai kaga an samu wani wanda zai kau da nasa hasken shi kuma ya zo kasuwarsa ta dawo cikin shi kuma wancan yana nan da rai amma kuma ba gunsa ake zuwa ba haka ne ko ba haka bane ku bincika duk garin da aka ce ana zuwa gun wani wata ran sai yu sai su kuma su bashi sai su koma wani garin daban shi kuma wancan din bai yana ne kaga ashe kenan ba- babu magana tabbata akan irin waɗannan abubuwan haka abin nan yana yawan damuna shi yasa nake magana akan sa rabuwa ne da Allah da rabuwa da tauhidi kuma mutum zai fada kafirci kafirci fa mai sa mutum ya bar musulunci in har yana fadawa irin waɗannan abubuwa ka gaji ka wato ka guji zuwa gun wani mutum wai malami zai maka kaza zai ma kaza zai ma kaza malami aikinsa shine ilmantar da kai addini addu'a eh ta halatta amma addu'a irin ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a daga hannu ya Allah kai kaza Allah kai kaza shikenan ta tsaya a ce a baka wannan ga wata laya soka a nan ga wata menene a sa a nan ga wani menene in sai ina da kuka na ma zama ba ku labarin irin wa'annan wani mutumi ya rude wani mai shugabanci da wata ya je gun wani irin waɗannan dajjalan yana zama gabansa ya ce to gashi fa ya zo shi so yake ya zama kaza ya faɗi wani matsayi na mulki ya sa hannunsa ya bugi cinyar mutumin sai ka dangare ya fito daga cinya sai ya zabi da zai gudu sai ce a zauna wannan abubuwa tsafi ne da rufa'i da suke wa mutane shi kuma mutum jahili dama ya tarbiyyantu boko ba abin da ya sani sai boko ko kuma ma ko boko ma wani bai ba tsabar jahilci bai karanta addini ba sai dauka "Ah, in dai malamin nan zai iya irin wannan abu to zai iya wani abu ma da ba wannan ba ta ka sai ya razana shi duk kuma ƙarya ce da shirme ba gashi nan ba yanzu misali waɗanda suka shahara sai da suka je aka yi musu wannan din aka yi tsafin aka yi waye aka yi waye akwai wannan din kana kallon sa sai ga zaki a bayan sa wai dan ka tsorata ba za ka iya masa wani abu ba duk an yi wannan abubuwa a Najeriya sannan kuma sai ka same su ga su nan yanzu suna da rai ba mulki kuma sun kasa samu su da irin wannan tsafin ko ba ka bane sababin da aka sawo shine sababi shine wannan hanyar dai da za a yi zabe ko ba haka bane ba dama mutum ya je ya hau kan kujera ne ya ce shi ne gwamna idan bai bi wannan hanyar ba ko ba haka ba to ko da an yi abin da za a yi da za da wani yanke yanken da tsafa tsafan da menene sai ka ga wajen mutum goma akan kujera daya kuma duk kowa ya je ya nasa tsafin sannan kuma ɗaya ya samu a ce kenan tsafin wani baya yi domin ba zai yi mutum goma su hau wannan abu guda ɗaya ɗin ba to da haka ya kamata ka tsoraci Allah maɗaukaki ka rabu da wannan hanya ka tafi wurin Allah ka nemi abin duk da kake so a wurinsa wallahi ba abin da zai hana ka samu abin da kake so idan ka watsar da kowa a zuciyarka ka tsaya gun Allah maɗaukaki wani sai ce wai a to ai a gun wai ai ba a zama haka idan ka zauna gun Allah zama haka kai a idan mutum ya koma ga Allah shi ne ma ya kama wato abin nan abin da yake shi ne garanti Allah baya bacci baya mutuwa shi ne da komai shi ne da sama shi ne da ƙasa shi ne da aljanna malikal mulki ko ba ka kira kansa ba tutul mulka man tasha to kuma ka tafi wani wuri kana neman sa a wani wuri ka nema a wurin Allah ya Allah gashi to mafi yawan su dama za ga ba kyakkyawan niyya ba sai a zuciya shi yasa ake aukawa irin waɗannan abubuwa din Allah ya sauke don Allah ku riƙe wa uwanku nasiha duk wanda ka gaya shiga irin wannan hanya yi masa nasiha babban abin da zaka tsirin da shi shine tauhidin sa wallahi in ba wannan tauhidin babu musulunci fa gaba daya babu musulunci ga mutumin da yake tsafi babu shi babu shi babu shi duk sallarsa ba musulmi bane inda matsafi ne shi ya kamata a fahimci wannan abu yau Allah ya kiyashe mu Allahumma salli ina ne yana cewa yawa kafahu kulla su'ulihi wa yassara lahu kulla asirin kuma Allah zai sauƙaƙe masa dukkan wani abu mai wahala wa man ta'allaqa bi ghairihi duk mutumin da ya rataya ga wani wanda ba Allah ba aw sakana ila ilmihi ko ya dogara da iliminsa da dabararsa wa aqlihi ko kuma da tunaninsa wai shi mai dabara ne mai tunani ne ya fi kowa wayo wata ma'imihi da layoyinsa ya tsatsara layu da tsuguru da wane ne yawa wa tama da ala haulihi wa quwwatihi ya dogara ga dabararsa da karfinsa wa kalahu Allah ila zalika wa kazalahu to Allah madaukaki sai ya bar shi da wannan abun kuma ya tabar da shi abin da ake nufi da kazala fudlan shine Allah ya barka bai taimake ka mun gane wannan yawa mun san kalmar muna yawan jin ta ko khazala an ce khazalahu shine ka bar shi baka taimake shi ba to Allah madaukaki zai wakilta ka kan zuwa wannan abin da ka dogara da shi kana ganin ta hanyar kaza zaka samu to sai barka da wannan kai ta shan wahala kuma ya tabar da kai ba zai taimake ka ba wa yajtahiduna fiha ghayat al-ijtihadi suna ijtihadi suna wahala suna kokari matukar kokarin su wala yatihim illa ma qaddara lahum amma babu abin da zai zo musu sai abin da aka kaddara ka taba ganin wani ya samu abin da ba kaddara masa ba to duk ijtihadin ka duk kokarin ka duk dan adam inda zaka kashe dan ka samu wani abu idan baka bi Allah madaukaki ba to wani abu ba zai zo sai abin da aka rubuta maka shine zai zo falau haqqaqu tawakkula ala Allah yace wallahi da za su kyautata su tabbatar da kuma dogaro ga Allah madaukaki bi qulubihim da zukatansu la saqa Allah ilaihim arzaqahu da Allah maɗaukaki ya koro musu arzikin nan nasu duk abin da suke so na arziki da Allah maɗaukaki sai koro musu su da sun dogara ga Allah maɗaukaki ma'a adina sababi tare da mafi karancin sababi in dai suka bi sababin suka dogara ga Allah sai Allah maɗaukaki wato turo musu amma ba haka kawai su kama sababin su manta da Allah ba a ana samun wani yana cewa wai an gwada ai an ga wai addu'ar ma da malamai din suke yi wai ba ta ci wai da tana ci da yanzu bush ya mutu tunda shekara takwas bush yana mulki an ce masa addu'a wai bai mutu ba ku duba ku gani fa musulmi zai faɗi irin wannan wajen haka shi ba ruwan su ma waɗannan malaman duk ku rabu da su masu surutu ko a je ta surutu kuma a zo a nema kuma sai a rasa ko ba haka bane abin da ake so din dai Allah madaukaki shine mai bada shi ko ka yarda da wannan din ko baka yarda ba kai ta gudun gudumar ka kare shi dai abin da kake so din nan tun da baka da iko a kansa dole sai Allah ya baka to Allah madaukaki kuma sai ya hana in kuma Allah ya so jarrabar ka sai ya baka sai ya kara batan da kai kai tsammanin cewa wannan dabarun su suka baka duk ana yin waɗannan abubuwa Allah kiyaye mu sannan suke cewa ma adna sababin kama yasuqu ila tsairi arzaqaha kamar yadda Allah madaukaki yake kawo wa tsuntsaye arzikinsu bi mujarradi alguduwi war rawahi kawai sabo fitarsu da suka yi din nan shine algudu war rawahi shine dawowa haka kawai suke yi sai Allah madauki ya arzuta su ai mun taba wannan zancen ko in su da'iman haka yake a cikin me ake cewa shekarsa anan yake rayuwa ya tashi washe gari ba tare da ya aje wani guntun abinci ba haka zai tashi ya fita khimasan تغدو خماصا za su wayi gari su fita neman abinci cikinsu a dame a ɗamfare saboda tsabar yunwa wata ruhu mene bitanan da yammaci kuma sai su dawo ko jimawa kaɗan sai ga sun dawo cikinsu a cike a ina suka ajiye kawai yawo suke daga sun hangana sai su nema to wannan yawon da tsuntsu yake yi ka kwatanta shi da kanka shine fitarka daga gida zuwa neman abinci ka tafi gun aikinka ka tafi kasuwarka amma ka dogara ga Allah madaukaki kullum ya Allah Allahumma yassir Allahumma yassir Allahumma fa da'iman addu'ar ka kenan dogaranka ga Allah ya Allah ka bude min kaza ya Allah ka ba mu bude ya Allah ka yassire min ka bani ka bani ka bani ka bani wannan ka bani ka bani da kake cewa Allah madaukaki ita yake so wannan abin da kake faɗa ka kaskanta ka nema abun Allah shi yake so sai ka kuma ya biya maka bukata sai yake cewa wa huwa naw'un min at-talab wa sa'i shi al-ghuduwi war rawahid fitar nan da zasu da dawowa su kai su kawo wannan nau'i ne na talab na nema da kuma sa'i na dawainiya wajen neman abin da mutum yake so walakinahu sa'ayun yasir amma kuma za ka cewa tafiya ce mai sauki ba wani abu ne mai wahala ba tsuntsu yawansa yake a sama yana yi fi haka yana idan nan kuma mai kaifi ne yana hango abin da yake ƙasa yana hango wani abu da zai masa fa'ida fi sai ya sauka sai ya ɗauka cikin sai ya tafi shi Allah ya halatta masa duk abin da ya gani ya ɗauka amma ba ban da kai kuma haka bane yawwa dan adam an sa masa sababi saboda shi ne dabara ne Allah ya bashi hankali kuma sannan Allah maɗauki ya sa shi wato zai accounting ma'ana zai zai amsa abin da ya aikata ranar tashin kiyama to Allah ya sa shi cewa duk abin da zai zo masa ya duba ta hanya mai kyau ne ko ba ta hanya mai kyau ba ba duk abin da ya gani zai ɗauka ba abin da ya halatta gare shi zai ɗauka abin da ba na kowa ba ne zai ɗauka Allah maɗauki ya halatta masa abin da koki akwai mai shi to sai ya nemi izinin mai shi sannan ya ɗauka ko ya nemi ne shi ya sayar masa sai a yi tabadule ya fito da wani abu daga aljihunsa domin shi Allah madaukaki ya bashi hanya ta kasu domin akwai wasu hanya ta tabadule zaka mallaka zan mallaka shi yasa aka sa ku yi tabadule ka bani in baka amma tsuntsufa shi ba shi da komai tunda ba shi da kuɗi in ya hangi abin da yake so ko naka ne sai ya ɗauka kuma shi babu doka a kansa ta cewa ranar tashin alkiyama za a kira shi a ce me yasa ka je gidan wani ka dauke kaza haka ne ko ba haka ba wannan fitar da zai yi Allah madauki ya bashi daman ya dauko abin da zai dauko ya ci yau to a ƙarshe sai ke cewa qala fi taysir al-aziz al-hamid malam mai taysir al-aziz al-hamid ya sunansa yau Suleiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab yau yana cewa wa hada ma'rufun bin nusus wa tajadid wannan abin da ake faɗa cewa sa'ayi ko wato abin dawainiyar da zaka yi ko aikin da zaka yi kaɗan kuma ka samu abin da kake bukata wannan abu ne da aka san shi ta hanyar nassoshin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kuma tajarubi ta hanyar experience shine tajarubi wato abin da aka gwada aka gani muna roƙon Allah madaukaki ya samu dace ya ba mu tawakkali da dogaro gare shi Allah ya tabbatar mana da tauhidi a zukatanmu ya ba mu alaka mai kyau tsakaninmu da shi Allah ya hana wani ɗan adam ko wata manufa ko kuma ko menene ya shiga tsakaninmu da Allah Allah ya sa zukatanmu su ɗamfara da shi su roƙe shi su bauta masa su shiga aljanna Allah ya hana wani ya zo ya raba mu da tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya biya mana bukatunmu na alheri ya sa mu shiga aljanna baki ɗaya ya ba mu zurriya mai alheri mai albarka ya tsare zurriyar mu daga kowace irin fitina wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wa alaikum salam na'am na'am da kyau Na'am. Da kyau, wannan tambayar tana da muhimmanci. Akwai mutane za ka ji suna faɗin ka ji wani ya ce ina ga Allah ina gare ka. Shin ya halatta a faɗi haka? Wannan abin bai halatta ba. Duk abin da haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba a haɗa Allah da wani cikinsa. Akwai wani abu da ya zo a nassin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana wani mutum ya zo yake cewa annabi sallallahu ma sha Allahu wa shi ita abin da Allah ya so da kuma abin da kai ka so yake yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya masa tsawa ya masa faɗa yake cewa aj'altani lillahi niddan ni ka sa ni kishiya da Allah madaukaki bal ma sha Allah wahdahu Allah kawai shine ake cewa ma sha Allah abinda Allah ya so ku duba muku gani wannan akwai wani babban wa'azi a ciki a cikin halittar Allah a cikin dan adam jinsin dan adam akwai wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi to ga annabi an zo a gabansa an ce masa Allah ya so kai ma ka so ya hana a faɗa masa wannan ya ce kar a sake faɗa Allah kawai za a ce don haka girma da ɗaukaka da ko menene na Allah ne Allah shi kadai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan don haka baka zuwa ka ce ma sha Allahu wa shi'ta sai ya ce sai dai ka ce ma sha Allahu thumma shi'ta abinda Allah ya so sannan abinda ka so a babin tawakkali malamai suna akwai sabanin malamai wasu suna cewa za ka iya cewa a tawakkalu ala Allah thumma alayka wasu kuma suka ce a samsam babin tawakkali wannan abin baya shiga cikin sa thumma ba ta amfani a cikin sa kuma da malam Sheikh Salih Ali Sheikh yayi tahqiqin wannan a cikin littafin Kitabut Tauhid da sharhin abin nan sharhin sa na Kitabut Tauhid da kuma sharhin sa na Al-Aqidatul Wasitiyya yana cewa magana mafi inganci shine bai halatta mutum ya ce a tawakkalu ala Allah thumma atawakkalu alayka ba na ina dogaro ga Allah sannan ina dogaro gare ka domin me lafazin dogaro lafazi ne na wannan ibadar babba ibadar nan ta zuciya wanda bai halatta mutum ya wani ba wanda ba Allah ba don haka kuskure ne mutum ya ce gani ga Allah gani gare ka yawwa mutum ya ce gani ga Allah domin Allah shine mamallakin komai shine mai yi yayi ya kare yawa dan adam kuwa ba a dan dan fara zuciya da shi mun gane wannan yawa kada ka bari zuciyarka ta tamfaru da wani dan adam cewa zai maka ko ba zai ma ba Allah madaukaki zaka nema a gunsa shine zai tankwasa zuciyar dan adam din yayi maka haba haka ne ko ba haka ne yawa don haka ba tsananin neman shi asali ma tsananin neman ka ga dan adam yana sa dan adam din ya kika don haka ka nema abun Allah sai Allah ya tankwasa zuciyar dan adam sai ya maka abu wannan ita ce dabara da haka kuskure ne mutum ya ce a tawakkalu ala Allah thumma alayka na'am malam na'am hmm hmm Na'am. To a cikin abubuwa na maganganun malaman fikiwa irin wannan idan mutum dabbar da ake iya tsare ta sai ta zo ta ci maka wani abu mallakar ka to za ka iya neman haƙƙinka a wurin mai ita tunda haƙƙinsa ne ya tsare ta wadda ba a iya tsarewa ba wani abu da za a iya da ka shi ma mutum bai kamata ma Allah ya isa din nan ko mafiya za ga mafiya in dai ba ta'adi ne mummuna ba to in dai ci ne baya baya kaiwa wato yawan da abubuwa za su face amma dai in akwai mai su akwai ikon ya tsare to za ka iya neman haƙƙinka a gunsa alaikum salam na'am eh to Hmm. Hmm. No. Hmm. To, lalle fahimtar ka. lalle fahimtar ta kace haka ni dai ba na iya tuno wannan ba na iya tuno wannan cewa an faɗi nasi yawan nasi ba shi da kyau eh da shi yasa nace gaskiya ne fahimtar ta haka ne kai ka fahimta haka amma ba haka abu yake to lalle ka fahimci ba daidai ba ban taɓa yin wannan abun ba wani da ba wai a babun irin ma wannan ba ko babun tuntuban harshe ko babun tuntuban harshe wannan bai yi ba ila dai fahimta ta kace ka ka fahimci abin a kuskure gaskiya ne ba daidai ba ne abin da yake daidai shine abin da muka karanta yawwa cewa yawan naci da koma zuwa ga Allah ka nuna bukatar ga Allah yana cikin abin da Allah yake so wannan da ɗaɗɗan abu ne kwarai da gaske na to wannan wani kuskure ne shi ma ne da al'adar bahaushe ta zuwa mutum malam na tambaya akan abin da mutane suke yi masu bara cewa Allah ya ba ku mu samu Allah ya ba ku mu samu wata ɗabi'a ce ta bahaushe dama tana nan a zuciyarsa sannan kuma ya samu bara yake amfani da ita wannan ba daidai ba ne ya kamata da'iman masu bara akwai buƙatar a rika kula da su su kansu ana koya musu lafuzan da za su rika faɗi wannan yana da kyau mutum ba a ce baya faɗa cewa Allah ba ku mu samu shi ne fatan Allah ya bashi wannan abin da su masu baran suke faɗa shine na sha faɗa cewa yanayi mana tasiri hatta cikin al'adamu za ka cewa ɗabi'ar mu ta Hausawa shine yan Allah ba ku mu samu ne mu kullum mutum sai ya zauna ya zama malalaci ba zai je nemi abin da zai ba kullum sai ya zo yana ya yau shine kofar gidan alhaji wani yau gobe kofar gidan alhaji wani yana neman kuma akwai kofofin da zai samu dama yayi wani aiki in ba shi da lafiya na'am ba shi da lafiya ko na kasashe ne ko makamancin su to sai a fito da wata hanya da za a taimaka musu gina irin wakafi da zai taimaka wa irin waɗannan abubuwan yana da kyau zai rage wasu matsaloli da ake fama da su Allah ya sauke amma dai a takaice ba daidai bane mutum ya riga Allah ba ku mu samu yawwa wannan tsare dukiyar su ne tunda tsuntsun nan ba shi da izinin ya zo ya ci maka ko ba haka bane kuma musamman ya lalata maka abu da nake faɗa cewa ai ba ba- abin nan yanzu cewa zai je ko ina ya kamo an halatta masa ba wai ana nufin saboda ba shi da doka ne a kansa na faɗi wannan ba wai magana cewa daidai ne duk abin da ya yi a'a ku suna ta'adi kuma duk hanyar da za a yi a yi maganin ta'adin su da su da fara a fesa magani inda zai hana su zuwa da in suka zo suka ci sau ɗaya aga wani ya mutu za a gani duk rashin hankalin su za a ga cewa ba za su dawo ba ko ba haka bane yau Allah ya ce wa alaikum salam eh ta tabara na'am waɗannan abubuwan al'ada ce take hukunta me idan an saba dama barin su ake su tafi mutum sai ya kokarin duk abin da zai kasance za su iya zuwa su yi masa ta'adi ya kiyaye shi yau da al'adar kiwon sa nan shine masu shi ba tsare shi suke ba yau kuma ko kotu ka kai yanzu mutum cewa tattabarin sa sun zo sun cima wani abu za ga cewa ba na ji suna da wata doka da za su bi wani abu mutum ya kokari ya kiyaye abin su Allah dai ya sauke sallallahu alaihi wa sallam